wanda yake ce mishi wakil na kai mishi kara na su hizbi ina da raunin hafda ya ce wa kala alam da annan ilma nuru kasar da cewa ilimi haske ne haske ne na allah wa nurun lahi na yi da ya haccen allah kuma allah baya ba mu musamman da yake saba shi kenan ilimi mai amfani haske ne yake zuwa da wurin Allah Allah yake sanya mabawa ke zaske cewa ilimi mai amfani sharaɗin shi tsoron Allah da kiyaye da hukin Allah ilimi kenan mai amfani amfani na biyu kankare zunubi ko amfani na uku shiga aljanna kaga abu ɗaya ne za ka yi amma zai baka ababe masu amfani a nan zuwan duniya iya rarrabewa tsakanin shirya da bata da samun ilimi mai amfani ko abu na haru kankarewa zunubi a nan doron zuke har lahira sannan kuma hallo shiga aljanna tsoron Allah ke Allahu akbar taqwa Allah wa qubahu aljanna haka malamai suke cewa tsoron Allah karshen shi shi ne dan aljanna ne Allah ba ke sarki ke cewa wani man khafa maqama rabbihi jannatan wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah ya tsaya ya aiki na garin kwarai ya ji tsoron Allah yana da aljanna guda ne ta zinariya gida aljanna za a tana shi domin ana ba mutum aljanna kala kala to yana da aljanna guda ne ta zinariya da ta azurfa da ta lulu a gaba aka ce wa min duniya ma jannatan bayan wannan aljanna guda ne na ba shi ga wasu aljanna daban guda biyu kuma za a ba shi ruwa yadda ka biya a duniya kamar kana da gida a damabar kana da gida a jami'ai kana to za a ba ka kala kala ya daga ya gabata talakkan aljanna za a ba shi gida kwatan kwacin duniya sau goma ko sau dubu goma rayuwa ce a aljanna babu iyaka kuma aljanna ɗaya daga cikin malamai yake cewa an haruwa min duni ukhdudin jira subhana min saqwa an sirra aljanna an haruwa ƙoraman da suke cikin aljanna ba tare da an musu rami ba an musu kwalbati ba suke gudana in abi ne kake za ka dana ganin ruwa yana gudana ba tare da ya sa ka ɓacin rai ba ga kuma yaushe koki kala kala kutufu hajariya kana zaune za ka iya cira kana tsaye za ka iya cira malamai suke cewa in ka zauna za su yi kasa kasa daidai kai in ka tashi tsaye za ka tsara mekewa yadda za su inda takura maka iruwa aljanna za ka yi tahiya a kan doki tahiya sama shekara 500 kana tahiya ba ka wuta ba daga inuwa ta bishiya a aljanna shi ya sa zama kan sake cewa windin bambut da inuwa mai kyakkiya wadda ba ta da iya to wannan wa'an tana dawa wani man khafa makamun rabbi jannata wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah aljanna tun kaddana ta nafi dole su mai da gabana man kan tafiya wannan aljanna Allah ya ce muna gada ma wanda daga cikin bayan wanda ya kasance mai tsoron mai tsoron Allah shi ake gada ma aljanna a wani guri Allah ɗauka su ke cewa yadda ne mutaƙi aljanna an tara dama masu tsoron Allah shi yasa tsoron Allah wa ku ba ku janna tsoron Allah shi kaɗai in turuwa da shi ya ishe ka domin tsoron Allah zai kan kai aiki da dukkan abin da Allah ya umarce ka ka bar abin da Allah ya hana ka abin da mazawar sai ya umarce ka da shi ka aikata abinda Allah mazaba sama ya hana ka kamar shi tsoron Allah zai sa ka kiyaye haƙƙin bayu kai hatta haƙƙin dabbobi za ka kiyaye ɗaya daga cikin wasu mutane guda uku wasu mutane guda uku na ba da labari sun kasance suna cikin tafiya ya suka tsaya su ɗan huta a cikin kogo kai tsaye wannan kogon da suka shiga ungurman dutse kamar dai dutse yau na kwamfani ya yi gangaro ya rihe kowa kai ne kasan dai wannan Allah kiyaye kabarin ka ka shiga kogo irin wannan duwatsun na kamfani wanda kana ganin shi ɗan kaɗan ne wani kamar daidai hannun mutum ne yake da alaƙa da guri amma a yi ta tura shekara da shekaru ranar na zo wucewa na ji wasu yara suna cewa wai nisa wannan dutsen ɗan kai ka tura shi ma bai yace ruwa a zuciya ta hanyar ke cewa kayan kuma da akwai wanda shekara da shekaru sun yi ƙoƙarin su ture shi sun kasa turewa suna ji suna kallon wasu har sun rasu to wani misali ne kamar yi wannan kashi kogo sai ya gangaro ya rage wani kattai za su yi su tuli in an jima magana ka a zo a sa abin huddawa wala Allah wajen huddawa ma in an janye wannan dutsen wani dutse ya rubuto ko ya da kashe ku yan ka gani a nan gudu duk wani tunani na katsira ya tsari to a nan gurin galiban bawa komawa Allah ya ke daman bawa a ɗabi'a shi duk mun farjin shi duk mun ɓanne shi in ya shiga hallaka ya ga tabbas babu makawa to Allah ya ke koma ya fara da al'ada marar lahiya in yana kuka za ka gina cewa wayo Allah na shi har ya ma huce kawai Allah na shi ne shi kai shi da za a za a ga marar lahiya da cewa wayo Allah na ya ne ya riga ya shiga Allah ba ko yaro ma za a ga a babiya kiran ka san fakka da mahuta to wannan sai uku ne ɗaya daga cikinsu sai suka ce to babu abin da zai tsiratar da mu sai dai mu yi ta masuri da aiki na gari na kwarai da muka yi wannan shi ne babu damar tsira dukkan su yaka ga aikin da suka yi na gari na kwarai shi ne yana da alaƙa da tsohon allah ya sai na tsira na fari ya kasance yana da ma'aifa wannan ma'aifan bayya kaddamar da kowa daga cikin 'ya'yan shi a kansu sai ya fara ba su abinci sun ci sun koshi tukwanin zai ba a yayin shi ya kasance kuma yana da yara kananu ya ta tsono da sauransu ya kawo ma'aifan su da su yi warci ya ƙi kaddama wa ɗayan shi su sha barantana ma mata shi ya tsaya har sai da ma'aifan shi suka tashi ya ba su suka sha su kwana ya ba yaran yaran suna kuka kwana ya yi sun suka yi suna mishi kuka amma ya ƙi ba su ya fara ba mu mahaifa a ga tsoron Allah ne zai san kai ba kiyaye haƙƙin mahaifa shi yasa addinin musulunci idan ka girma kake da hali to ciyar da ma'aifanka wajibi ne a kanka wai ba kyautata ba ce wajibi ne yadda suka ciyar da kai suka lura da kai to kai ma wajibi ne ka ciyar da su ka lura da su in baka da hali nauyin zai tsora kan wanda yake da hali daga cikin wanka har a je karshe in kuma duka halin kuma tsakaici ne wajibi ne akan ku ku haɗa kuɗi kuɗi kuɗi da ciyar da ma'aikin wannan ciyarwa ta wajibi kyautata kuma a kowane hali duk abin da ya sarrafa yi musu wajibi ne ka kyautata musu sai a musu kaza sai a musu kaza amma ciyarwa ta wajibi ita wannan wajibi ce in kana da hali in baka da hali kuma kyautatawa wata ka samu kaza da kai musu wata ka samu kaza da kai musu ko makamanta idan wannan wajibi ne cir da mahaifa na faƙatul akarifin wajibi haɗa to wannan ya yi tawassuli da wannan aikin nashi sai ɗaya ya yi tawassuli da tsoron allah ne ya faɗo mishi lokacin da zai aiki mummuna wata ce ta ba shi kanshi ya tiskar mai ɗan tsawo ce ta ba shi kanshi za su yi lalata har ya zo zai sai ta tunatar da shi Allah ba ka tsoron Allah za ka yi abin da Allah ya hana ya ji tsoron Allah wannan kalmar ta haɗa zuciya shi ya mafi kuɗin da ya bata ya ce ta rike a ba aiki ne na gari na kwaya ɗayan kuma wani ne ya ba shi aiki da ya ba shi aiki da ya zo ya ba shi haƙƙin shi sai zuciya jai sai ya tsaya mashi awaki garke ana na ana na suka hayyafa sai yi shekaru sai watarin ya dawo da ya dawo ya ce to ga dukiyar ka shi wannan ma'am da ya mashi aiki ya zuciya ta ya bar shi ya kwashe wannan dabbobin gaba kitse bai bashi ba ko da kuma shi ma bai tambaye shi ba kaga a yau an mutum ya maka aiki ya zuciya ta ya wanta mai ai haka muke so banza ta sa ba da akwai mutanen da an kansu ko inda sun ɗauki ma'aikaci to sai sun cuce shi bawan Allah ya yi aikin ƙarfi ya maka rami ya maka gini ya maka kaza ya maka kaza kai Allah ya hore maka amma ka cuce shi ka zarafe shi ka ƙi ba shi kuɗin shi ka tuna gamawar ku da Allah to kaga da akwai mutanen da haka to duka sai suka yi tawassuli kowanne in ya yi tawassuli da aikin sai dutse ya buɗe har zuwa na ƙarshe yana gama tawassuli dutse ya buɗe suka wato rayuwa shi yasa tsoron Allah mahangar ne lokacin da za ka yi aiki ka tuna tsoron Allah ta kwana lokacin da ka riga ka gama aikin mummuna ne ka tuna tsoron Allah ka tuba ka ga ka Allah lokacin da ka shiga cikin matsala ka tuna tsoron Allah Allah zai hudda ka da yin wani tsoron kenan tsoron Allah ma'amuna ce ga mummuni kariya ce garkuwa ga mummuni a nan duniya da lahira الله أكثرك كترون يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله أكثرك ومن يتق الله تكن متمن ديجي صورا الله توقع أنفان كتابين يجعل له مخرجا الله زي باشي مهتا إن جيكا صورا الله فارك فشلاوة الله فاتيه الله يكامك مهتا ka wasu wa'annan tsoron Allah ya aiki ne ga kawai da kai ya Allah ya kama sa wata wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja dukkan mutumin da ya ji tsoron Allah Allah zai kama shi mahuta a cikin lamarin shi duk yanda ka shiga matsala wallahi tsoron Allah nan naka Allah zai huta ya tabbata in mutum ya zo mutuwa shekan yana zo ka idan ga bujiro maka galibin mutum yana jin shirwa ya bushe da yana ta maka garuwa kafin jima wani lokaci za ka dinga jin zai ya shekan ya ce maka ga mafi bisi zan maka fifita mai sanyi kafin jima wani lokaci ka dinga jin talauci ka dinga jin yunwa ka dinga jin kasa ko ciwon kai sai dinga wajen tuwa kana wuɗani da yawon mutanen da da sauƙi ba ana sabawa Allah a yi ɓanna in shi ɗaya mashi wannan wuɗani bukatar da baka jin irin baka taɓa jin irin da wa zuwa duniya haka za ta ɗaga ji na abin da shi ɗan zai zai dogare ka shi shi sa tsoron Allah zai taimaka maka a wannan lokacin in yanzu kana tare da Allah kiri da kiri za ka yi sata kana tare da Allah kiri da kiri za ka ci hakkin wani game da yara kana tsaye da Allah iri da iri za ka sa hannu a sakwasan abokin ka kwashe bushe kudin shi ko madarar shi ko biskitin shi ko tafukar shi da ka jike ko bushe shi ko ayan shi ha kana ta to ina ga lokacin da shi ɗan zai guji so maka da wannan shi ya sa malamai ke cewa tsoron ana na taimaka maka lokacin mutuwa ka samu حسن الخاتمة كيكاو مكوما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ساتسامو مخرج من كل ضيق كما ذكرت مخرج من كل ضيق ذاك سامو ساد دكن من كنشي da kashin rayuwa wa makhrajun min kulli dukkanin bakin ciki da ka shiga Allah zai kama ka mauta wa makhrajun min kulli usr dukkanin tsanani da ka shiga dukkanin wahala talauci da ka shiga Allah mafi sarki zai kawo maka mota wa makharajin min kulli shahr Allah zai kawo maka mota da dukkanin jahilci Allah zai baka ilimi ke makharajin min kulli shi duk wani abin da baka so musiba ce wannan tsoron Allah Allah zai kawo maka mota nawa da dama mutane in an ba su labari gidansu an yi gobara suke haukace nawa da dama mutane an ba su labari an kore su daga aiki suke haukacewa nawa da dama mutane wanda in aka ce musu wani nasu ya mutu suke ta koki-koki a baro a wuta daga wuta amma an kana tsoron Allah sai ka samu kwanciyar hankali wa man yattaqi Allah yani wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda ya yi imani da Allah Allah zai shirye da zuciyar shi in musiba ta zo sai ya samu suwa da kwanciyar hankali hidayatul qalbi inda musiba dan ka ga tsoron Allah da imani na taimaka maka shiriya da tabbatuwa a yayin da musiba ta zo maka da ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwa wani ma ka same shi na murna da jin daɗi da farin ciki yana gode ma Allah ma'ura kenan amfani na fari kenan ya ji Allah makaraja wa yanzu kuma min hajji da ya haɗa haka kuma da Allah zai arzuta shi ta inda ba ya tafi wallahi tsoron Allah na zawo arziki arziki ne albarka tsoron Allah na zawo jawo na kama ka arziki ne albarka wanda zai isa nawa ba su masu tsoron Allah amma sai a hankali ana ne arziki ne albarka da dama za ka ga mutum ma'aikaci ne yana ɗaukan jika ɗari wani kuma yana ɗaukan jika ɗari sai ga mai ɗaukar jika da hannun a ƙarƙashin shi da akwai mutane da yawa amma kuma baya yaudarar mutane baya zuwa neman bashi baya zuwa amma mai jika da rinko ne ya gari kullum wata baya karewa da cin bashi da yaudarar mutane da ɗan murya a ga albarka daban albarka ta dukiya daban kuɗi daban albarka ta dukiya daban sai ga wani jikadarinki ya yi ta kashewa ya yi ta kashewa har wani kudin ya zo amma yana kashewa jikadarin da hankalinta ya yi ta kashewa ya kashewa wani kudin ya zo na cikin kashewa amma wani jikadari biyar ce wata yana rabawa alkawarin Allah ba shi shika da zai iya sa har zuwa ƙarshen wata kuma an ka bincika ga ɗayan shi biyu uku shi kuma wanda ya zuwa da Allah mata biyu ba don ta ga albarka ta dukiya daban yawan dukiya daban sannan kuma yau arzikin ma kala-kala ne da akwai arzikin ƙaƙa da akwai arzikin lafiya da akwai arzikin ilimi da shirya da akwai arziki ta kwanciya hankali da zuwa da akwai arzikin ba wanda yake tun ka ba shi hankali ta kwanciya ta kawai ma arziki wani kuma kana ganin shi ƙyanƙyani kamar da akwai dukiyar shi ko in ka bincika bashin da ake bin shi a banki allah ka ɗaya kuma shi wani allah hatta motar da yake hawa gidan da yake ciki yau in ya riga ya mutu ko in banki ta ga alamun bayan da kuɗi zuwa za ta yi tafi shi shi yasa ka gode wa allah kada ka nuna ganin shi yasa magana su ne shiryar da mummuni idan za ka yi dubi zuwa ga ni'ima Allah da yawa wasu wanda ya maka ka kalla ka gode ma Allah wa amma bi ne mata da kika ba hadda taka wanda Allah ya maka ka kalla dan mun yawanta sai ka Allah ba je amma ni'imar da Allah ya wa wani kada ka dinga kallon wanda ya yi ka a ka dinga ganin wanda yake kasa da kai magana ta ce ajdaru an tashkuru ne ba ba shi ya fi daidai ya sanya ko gode ma Allah ba ka sake ka dana ganin wanda yake kasa da kai ni'ima sai ka gane cewa lalle Allah ya maka ni'ima in ka kalli wanda yake sama da kai ka gode ma Allah ma ka sarki kai ma akan ababe da da dama da Allah ya da dama za ga mutane in za ga wanda ya yi su kuɗi wanda ya yi su a zuciya ta ta Allah kuka zuciya har yana gaya Allah magana daga cewa waje mana koma za duniya ka a duniya nan kallo maka ka an sha da mu rabon ba da mugu aka yi ba muna barci allah ya raba in ya da da su inda ya raci ba sai an za a zama da ya gaske wannan gayawa allah magana kiran tsoron allah na sanya allah ya baka arziki ne na haisu da ya ƙuru inda baka tamanin arziki ne sai ga allah ya maida shi arziki ne a gare ka wallahi kuma tsoron allah ne ke kawo tsoron Allah aiki ne na zuciya wadda wani da cikin sahabbai abu zarri da zifari da ina ji mu'adu ne jabar sun rawaito hadisi wani ɗaya daga cikin mutane zai tambayi mun zama ta sama ya yi mashi wasiya mazara sama ya gaya mashi wasu kalmomi guda uku a farin kalmar manzan Allah ta sama ya yi mashi tasiri da jin tsoron Allah mazala ce mishi ittaqillaha haythu ma kuntum wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamquha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan mazala ce mishi ittaqillaha haythu ma kuntum ji tsoron Allah duk inda ka kasance duk inda ka kasance ka ji tsoron Allah ko da ban ɗaki kake ka ji tsoron Allah ko da a ɗaki kake kai kaɗai kake ka ji tsoron Allah kada ka kalli baka kada ka kalli abin da iyali ba duk inda ka kasance ka ji tsoron Allah ka ji ka saba ba ka yi bulaguro ka bar garinku ka bar unguwarka ka ji gogi duk inda ka kasance ka ji tsoron Allah ka haɗa da ta haɗa lokacin da za ka yi aiki na asha ka haɗa ma Allah ka sani cewa Allah na bai ka na yana munafuka yana tare da kai yana da kuma da wasu ko mala'iku da Allah ya tsara da kai to ka ji tsoron Allah ittaqillah ayyuha kaga wannan kalma ce jami'a duk inda ka kasance ka san da Allah na tare da kai da ranka ka ji tsoron Allah a duk inda ka kasance sai wasiya ta biyu wa atbi sayyi'a al-hasan sanawa in kai aiki mummuna ka saba ma Allah ko kai aiki kyakkyawa ne da gobe wa mummuna domin in kai aiki mummuna ana so ka tuba in ka tuba tuba tana wajibta maka ka tashi kai wata ayyuka kike kai ne ka san da cewa ka yi banna ka yi tsatsace ka yi aikin riba ka yi cin rashawa yi kokari ka yi aiki kyakkyawa ka tuba yi kokari bai tun ka tuba ka bari ka dinga ayyuka kyakkyawa da kuma sadaka da kuma ayyuka na gari na kwarai yawan nafila yawan azkar yawan ayyuka na gari kwarai taimakawa mabukata da mu'amala kyakkyawa yin sallah na nafila kiyaye sallah ta wajibi yin azumi na nafila da sauran ayyuka na gari kwarai wannan aikin ka kyakkyawa na goge aikin gona ya Allah kuma za ka ce wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ka dabi an mutane da lokacin kyakkyawa ka yi mu'amala da mutane mu'amala da kyawa babba ka girmama shi na kasa da kai ka ita wasayin shi wanda kuke mu'amala ka yi mu'amala shi kyakkyawa da gaskiya in za ka wuce mutane ka yi musu sallama assalamu alaikum in an maka sallama ka amsa kada ka yi gaba kada ka yi shi ka dinga ba wa mutane kowa in kana mu'amala da shi ya dinga ji kamar kayan sai shi kayi ba kyauta kayi kayi ɗaukar shi mutum kowa ka ba shi ake shi ka iya magana kada ka dinga faɗin magana mummuna kada ka dinga yawan zagi wa kusurin ya ce husna mutane ka dinga yawan su ana kyakkyawa wa kullum ibada ya kullum da jiki a ahsan ka gaya wa mutane bayina su dinga magana kyakkyawa kinan magana kyakkyawa magana su ne cewa alkalmatar hasana alkalmatar tsayi tsayi ba har sarrafa magana da daɗa kyakkyawa sarrafa sai ya zamto mushi ne farko ma a haka darishta mutum ɗaukar mutum da daraja mu'amala kyakkyawa da mutum kada ka ɗora mutane a kan hanci kallo in za ka ji mutum ka ji mutum kallo daraja kada ka zama mutum kallon da mai tsorata ko da ɗanka ne ka dinga darasta shi ka dinga shawo shi ka dinga tattauna ka dinga hira ka dinga jin shawarar shi ka dinga tattauna da shi in za a raba wani abu a gida maimakon ka zo kai kullum kai kake rabawa wata ka sashi ya raba da wannan magani a misali a satin da ya wuce doktor siraji ba misali don ka mu'amala kyakkyawa to wannan yana da cikin khaliqin nasu da khuluqul hasan kuma an tambayi manzala sun wasu ayyuka ka yi wasu sa mutum aljanna manzala ya ce taqwallahi husnul khuluq mahallin shahin ummu tsoron Allah kenan tsoron Allah na sa mutum aljanna wanda mun ga ayoyi da dama wanda suka yi bayani akan haka kenan tsoron Allah abu ne mai mahimmanci kuma malamai ke zuwa tsoron Allah shi ce kalmar da a kowane lokaci ana wa'azi a kanta ko me ake ciki kowane hali ake ciki ko me ake ciki murna ne bakin ciki ne kowane hali ake ciki in ka cewa mutum ka ji tsoron Allah masu nasiha nan ta yi ne annabi muhammad annabi rahama ba da ke ta dimmin girman mutum ana wajen hamshi wani kalma ka ji tsoron Allah kuma don kun kasance shi kenan kowa na ɗaukar wani wani maza da tsada ba ka jiki ta ya yi wanda biyu ta kai za a ayoyi ba ɗaya ba ba haya ta bai ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah idan ka ga kalma ta ka ji tsoron Allah ba zagi ba ne ba wanda ba haushe wa daga ka ce ka ji tsoron Allah kare da ni waye ga maka ban na jin tsoron shi to ka gani bai dace kenan kalma ta wasiya da faɗakarwa a kan jisarwa Allah abu ne mai mahimmanci malamai suke cewa wannan kalma ta takwar lashi tsoron Allah wasiyyatul awwalina wal akhiri wasiyya ce ta mutanen hari da mutanen ƙarshe shi yasa malamai suke cewa wannan kalma ta yi daidai da abin wasiyya a kanta a kowane lokaci yanda kaga umarni da a nemi ilimi da bayani akan fadalar ilimi a kowane hali in ka yi ta yayi daidai don mutum na bukatar ilimi a kowane lokaci to tsoron Allah ma kana bukatar shi a kowane lokaci shi yasa wa'azi da shi a kowane lokaci daidai ne wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaquna haqiqa mun yi wasiki ga wanda muka ba su littafi ga ramu da kuma ku akan an tattaqu an tattaqula ku ji tsoron sa kin ji tsoron Allah wa hiya ta mutanen fari da mutanen ƙarshe ta al'ummomin annabawa da suka za suka gabata da kuma al'ummomin da su shi ta zama da zummin hutuba a juma'a za mu gana daga cikin abin da ake so hutubar juma'a ta kumsa shi ne umarni da ake tsoron malamai da kuma suna matsin hutuba wadda ake so wadda ta amshi sunan hutuba ana so ta zamto a cikin wannan hutubar da akwai alhamdulillah shi ne inda alhamdulillah na hamadu ko makamantar maka hada sannan kuma hannu da akwai akwai sada salati ga manzan Allah in mai kutuba ya mance bai buɗe ba da inda alhamdulillah ko alhamdulillah ko makamantar haka bai buɗe ba da salati ga manzan Allah kuma ana ce mata kutuba a kira yankin ke kutuba kenan abu na hari alhamdulillah buɗewa da godiya ga Allah ko kin saki da larabci ake so a Allah inna alhamdulillah ko alhamdulillah sannan kuma salati ga manzon Allah ko kai ibrahimiya ko kai duk wanda ya sa wa salatu wa salamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai bayan shi kuma shine alwasiya da taqwa Allah ana so khutba ta taushi wasiti da alƙawarin Allah wasu malaman su kuma wasu malamai za ga a farkon khutba za su yi za ta يا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه بالسر والعلانية واسمع لما يعقل شيء وصلكم بتقوى الله عز وجل ها المهم دول أنهم وفية لا أشكرها كوكم هذا تأتى عباد الله اتقوا الله واعلموا أن كذا وكذا كلام وفية لجزء قرآن جزء إيمي أنا بقاتش أكثر bayan shi kuma a samu aya guda ɗaya ko hadisi guda ɗaya aya guda ɗaya hadisi ɗaya wanda ke cewa ana so a kutuba ka zo a yi kutuba da kada rafi ne babu aya ko ɗaya kuma babu hadisi ko ɗaya kuma hannu a cikin kutuba ana son yawan ambata Allah ya zo da wani masu kutuba suna yawan kama a faɗin Allah ko cikin sarki ambata Allah mahallin shahid inda abinda muna yawan ji shi duk juma'a wasiya da ake tsoron kinin jin tsoron Allah juz'i ne na rayuwar mummuni ana bukatar kakkan nisan da shi ana bukatar kalazance shi kullum kana tare shi mai shi zama za a kutuba a kudo shi ana ana ambata wannan kalma ta wasiya akan jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah ba kisa kenan wannan shi ne da yake suna magana a kan jin tsoron allah jin tsoron allah mahangar mummuni mahanga ce ga mummuni jin tsoron allah kuma jin tsoron allah na sa ka ka gode ma ni'imar allah jin tsoron allah na sa ka godiya ga ni'imar allah na bakwai sarki da dama da akwai mutumin da za ga allah ya mashi nema amma baya ganin neman da allah ya shi Allah ya baka lafiya amma mutum baya ne Allah ya baka kwanciyar hankali wani za ga baya gani allah ba ka arziki kana ci kana sha lafiya wani za ga baya gani haka in ka je kauye ka tar da mutanen kauye suke rayuwa za sai ka tausaya musu ka bar nan nijar ka bar ƙauyukan nijar ka je najeriya ka tar da a ƙauyukan su yadda mutane suke rayuwa za sai ka tausaya musu ida alhamdulillah najeriya haɗi gare ta da akwai gurin da ba za ka san ba ma ana wahala ba san ba ma wata wahalar duniya amma talakawa in ka ga yadda suke shan wahala Allah sai ka yi mamaki kinin ka gode ba kana cikin nema kana cikin kwanciyar hankali to tsoron Allah na taimaka maka wajen gode ba Allah shi kuma duk lokacin da ka gode wa Allah to kana da zama da tsinkari bari ta azzara rabbukum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah ɗaukin sarki ya yi shela ya sanar cewa lalle tabbas in kuka goge ne ni'imar da zama ku zan kara muku akan wani ni'ima bai in ka fata ne da zan da shi in kuka gafarce mai to azaba ta tana da tsanani in ka goge ma Allah maɗaukakin sarki na taimaka maka wanda tsoron Allah na taimaka maka wajen gode ma Allah marukin sai kuma tsoron Allah na sa ka kiyaye salloli a kan lokacin sa cikin masallaci tsoron Allah na sa ka kiyaye sauran ibadu tsoron Allah na sa kyautata mu'amala da mutane ka kiyaye haƙƙin ma'aikata ka kiyaye haƙƙin Allah ka kiyaye lokacin Allah duka tsoron Allah na sa ka iya cewa tsoron Allah zabit ne zabit ne wani abu ne da yake sa maka kariya yake sa maka madakata in za ka hada a kan aiki na haram aiki wanda yake na wajibi in kana neman bari tsoron Allah na taimaka maka wajen ka dage kai shi sa tsoron Allah abu ne mai mamanci gaske kuma shi ne sirrin dai da za a gaba wa wani lokaci ana karatu musamman tsoron Allah in ya haɗu da neman ilimi da ilimi malamai suke cewa takwa Allah ma'al ilmi الخشية وكثرة البكاء تقوى الله مع العلم ينتج عنهما الخشية وكثرة البكاء سوران الله تعالى إلي إن يعطي إلي ذا يمتمن ينادى خشوع سنقوم بنا يوم قوة in yana karatun alkur'ani ya san abin da yake karanta ga tsoron Allah ina ya kuka ya kushu idan zuwa to amma in ka ga ana karanta alkur'ani ana yin sallah kana karanta alkur'ani gashi nan amma babu khushu'i a zuciyarka to ɗaya cikin biyu ko babu tsoron Allah ko kuma babu ilimi ina ne dai shi ne za a ga mutane suna mamaki wai yaya ake yi larabawa suna gani an ana gwado haramin na maka ko na madina ana kuka me yake sawa a ga mutum in ya ta hanyar dinga kwaikwayo ya zai yi kukan ya kama zawa maza a mutum yana yi yana yi ya yi kokarin kuka ya zai yi zo kukan ya kasa zawa maza wani hanyar dinga cewa a laraba kaji ne suke ci da ni'ima ta duniya da suke da shi yana suke kuka wallahi ba kuma bane ba shi ne malamai suke cewa takwa wallahi ma'al'in tsoron allah kuma da ilimin abin da ake wadi mu da dama mutanen mana da akwai tsoron Allah amma ilimin babu shi a zo a karanta fatiha alhamdu ba ka san me yake me ta kunsa ba akwai matsala ka dinga wani abin da baka san ma'anar shi ba wallahi mutum in ya san ma'anar abin da yake wanda sallah tun daga Allahu akbar zuciyar shi za ta bar komai Allah mai girma ne a gaban Allah yake mai girma komai da ka zani mai koma a tsakantacce a gaban ka dama mutane hararo maganar ce bai wani kuma a'a ya san ma'ana amma rashin tsoron Allah da rashin kiyaye dokokin Allah zuciya ta shi da zanto da kakkiya ga fariliya ma'ana baya hararo ka ce yasa a sallah wani guba magani a sallah guba magani ma'ana a sallah tun lokacin da za a yi kiran sallah abinda aka ce an zama duka azkar ne ka shirya zuciyarka domin gamuwa da Allah lokacin da mai kiran sallah yake aka ce ka saurara abin da yake hudi ka hudi wurin hayya alatai sai ka ce la haula wala quwwata illa billah in ya kare ka yi azkar salati ga manzo Allah su kuma sannan kuma zo ka yi du'a ul wasila sannan kuma ka yi addu'a da abin da ya sa aka ce maka kiran sallah addu'a da yake tsakanin kiran sallah guda biyu kiran sallah da ta ta alkama ba mu sakamako sai aljanna wai karɓaɓɓiya ce addu'a tsakanin kiran sallah guda biyu karɓaɓɓiya ce in za a tare da kama ka zai wani abin da ne tare da kama yake wani kana saurara in ya zo kan kamsa kamsa sai ka ce la haula wala quwwata illa billah abin da yake wani da kawai an kare lokacin da ka zo za ka zo masallaci aka ce ma ka tsayo ka ta yi a kan sakina da waka dukkan nutsuwa ce ake so zuciya ka tawa lokacin da ka zo masallaci kakka shigo wurin da ka ga dama fara da kawar dama ha sannan kuma zoɗi aska ka shigo masallaci kayan a tada sallah ira ka abi kakka zauna duka ka hayya a zuciyarka an zo liman ya ce a daidaita sahu don ko da hankalinka yana wani guri kuma yanzu da musiba ta zo ta salula sai an kara da a kashe salula ko a sa mata siyansu musamman an kasan ana yawon canan ka a lokacin amma da kuma mutumin da Allah sai a yi awa biyar awa goma ba kira shi ba ka goma ka iya cewa kashe ta da rashin kashe ta da tsaye ne sai ka tari ba amma musamman da ya san an kasuwa ne mai hada-hada ne ana yawan kiran shi wajibi ne lokacin da ya shigo masallaci ko ya kashe ta ko ya sa ta siyansu ko in za ka shiga makabarta musamman yau da dama za a ga mutum a makabarta yana kira a a wannan abin kada a sai da shi a makabarta kake kasuwanci ƙarshe wajen tunawa da zahira shi yanzu a duniya yake duniya yake su inna da zahira Allah ke lokacin da ka zo aka tara sallah shi yasa ma ne akwai ke cewa fa in ka tarka ila salah fa farri qalbaka an dunya wa ma fiha washtaghi بمراقبة مولاك هيك سوى إذا كزو صلى ما لم يأخذ أخذ ليه مكتب الله إذا كزو صلى فإذا أتيت إلى فإذا كزو صلى وما بخلق من الدنيا كزرد جيزوتيا كذا الدنيا وكما كزرد جيزوتيا ده يسكن زوتيا كما إذا دوني زوتيا كبروني دنيا هي تشغلتك كزرد جيوانا بمون دنيا ده وده كبعد كده da duniya da abin da yake cikin duniya ka karkace wannan lokacin ba lokaci bane ba duniya lokaci ne na Allah wastaqim bi muraqabati Allah ka shigaltu da muraqaba da ubangijin kamar shi da malaka Allah ba ku ka wannan kuma kai ta hada to me yake kuma ka maka akan haka tsoron Allah tare da ilimi na taimaka maka akan khushu na taimaka maka ka hadarto da zuciyarka ka sani ba lokaci da sauran koko yayi ko insha Allah kenan zamu yi tsaya kusan zamu yi ta alhamdulillah a wannan dan lokacin mun tattauna ne akan abin da wannan mawdu'i yake nihi kaga tun daga bayani akan menene tsoron Allah har zuwa amfanin da zaka samu har zuwa kai karshe kirikiri ga amfanin shi a kan da zai gyara maka sallah za ka samu shi da sauransu Allah ya albarka da alkhairi a cikin abin da muka yi sai ga insha Allah inda akwai tambaya daya biyu zuwa uku insha Allah za ta iya gabata kun kuma lokaci yana iya ba dama tambaya biyar yana iya amsa insha Allah ba zan kuma ba shi ma tambayoyi wani bangare ne na karatu mu tarbiyyantar da kanmu akan wannan zamu tambayoyi Allah sai mun kaza sai ya samu da kanmu shi ba ta ba mu
wannan wanda dama ta kwanci ba kuma kowa ce ne wanda ta wani kwanci ce ba wanda kuma zai rufe wa kansa mara ya share wannan tafiya ya ruwa ya yi ba nan kuma wata wani tunatarwa kuma Allah ya taimaka magana ta ake a kan takawa mun gani tun da farko ma da mana bayani a luka ta raro sun an ce takwa mai ake abin da za ka sa ka kare wani a iya cewa ne riga ta wajen yaki da za ka sa wanda ba bula zai bula ta kenan ana iya kiran ta ne takawa abin karewa ko kuma wani abu da za a kare ko kuma a da irin garuruwa manya da ake gini to a kare jarun wannan kenan ana kira kira shi ne malamin bayan ya zo da abin da tarihin shi wajen malamai malamai na shari'a da suke takawa da ake yi kenan biyu daga ciki suna kama da juna shi ne malamin ce na farko ba ka ce ni ka karka ji tsoron mahalicinka mahalicinka ka ji tsoron shi to in ba ka san ba mutum ya za ka ji tsoron shi misali wani ne ka ce wannan wannan ba ka san shi ba kawai ka ce ko maroƙi ne ce zai yau wannan bai san shi ba kaga akwai matsala ƙarshen da maimakon ya yabe shi ya ba shi wani abu ya zage shi to haka nan kamar yadda malam zai wani dole ta kawai an je makaranta ake kan da su kenan ne an je wajen malami a san waye ubangiji waye ubangiji ba ka san ka san shi ka ji tsoron shi kenan ba ka san ba ubangiji ya zaka ji tsoron shi kenan wannan sanin zuwa makaranta kenan dole ne ka san waye ubangiji ka sai ka ji tsoron shi ba ka san ba ubangiji ka zaka ji tsoron shi kenan wannan abin da yake na farko kenan ya ce kuma wal amaru bima kenan da abin da bima na zan bima na zarawa da aiki da abin da Allah ya saukar da shi na bi na littafi kenan kuma wal istidad da kuma mutum ya tanadi kenan dan makoma ta kiyama ke ta lahira kenan wannan tarihi na farko kenan sai na biyu duka suna kusan kama da juna shine mutum ya aikata abin da dukkan al'amun ya ce shi kenan kuma mutum ya nisanci da abubuwan da ne kenan haka ƙur'ani ya shi a cikin ƙur'ani kawai umarni da hani kusan me su suka yi yawa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza kenan me ake cewa ta kawo a cikin wata muhabara da wani ya yi ya kawo wannan tari malami ne ya rabawa ɗaliban shi zakaru ya ce kowa ya je yanka kowa ya je da ba kowa ya bada wanda yake ganin shi yanka to a nan me zai zo kanka ta kawa tsoron Allah ɗalibi guda ya dawo da wannan zakara na shi bai yanka ba wala ya ce ya baka yanka ba ya ce ca ka yi inje wanda ba kowa wanda babu wanda yake kalli na in kuwa na tabbata ubangiji na kallo na ya nan wannan mai ake cewa ta kawa biyan da ka shiga ya shiga cikin ɗaki ya rihe ya ƙara shiga ƙuriya ya rihe ya yi ma shiga cikin bargo ya lullaba ya ɗako wuka ya ce yanka zai ya yi tunanin ubangiji na kallon shi to kai ma haka ya tunanin haka waya ce a hannunka me a hannunka ka ɓoye ka shiga cikin bargo ka sa bargo ka ruwa ban mai ganinka za ka ɗaga wannan waya to amma fa akwai ubangiji a cikin wannan na ganin kenan wannan shine ake cewa ne takawa kenan takawa tana da ni bayan tarihin ta mala ya kawo fawaid da dama wanda suke da tana sanadin mai shiga aljanna tana sanadin mai arziki tana sanadin mai gafara tana sanadin abubuwa da dama mala ya kawo wani mai sanadin takawa ake ne kenan wata tahiya ce muka yin zama ya kafa mana mi ya kafa mana itaciya ta takawa ya take ya ake kafa ta tun daga farkonta kuma menene ƴaƴan itaciyarta kenan malam duka a wannan muhadara ya mana bayanin ta gashi ƙarshe abin da zaka samu aljanna in ka same ta wai rayuwa ce irin wannan a'a to ka ɗauka nan duniya ma kamar yanzu nan muna cikin Niger za ka iya cewa eh in dan Nijar ne in ya tashi ko Nijeriya kokarin shi abinci ina zan samu abinci neman abinci nake za mu tafi neman abinci to akwai kasashen da shi ba yanzu ba ba in dai abinci ne ba abinci ne sun da zai sun wuce shi to a janna akwai abubuwan da tunaninka bai isa bai hango su kawai ana faɗi ne dan mi dan kai tunanin su wannan korami da ake cewa itatuwa za su zo ka cira kana zaune ko kuma kana miƙe duka wannan ana kamanta ma ne irin ni'imomi ka sani wadda ta yi hankalin hankalinka amma me dan ka dai kawo hangowa amma abubuwan duka sun yi wanda ake tunani kenan wannan ita ce ake ake cewa aljanna kamar da annabi ba akwai a cikin ta akwai abin da baka taba ganin shi a zuciyar ka tsarkawa a ce a cikin aljanna wai akai ka zara jin dadi ba ya wuce tunanin wannan kenan wannan duka sanadin me ake samu sanadin tsoron Allah ya zaka ji tsoron Allah ka je makaranta malamai su ga ma wane ne ubangiji kenan me kenan kafin ka san ubangiji kenan kafin ka bauta ubangiji ka san shi wannan kenan kamar yadda wani kenan wannan shine mi hanya wanda za ta zama ka ji tsoron Allah akan basira kenan inda mai tambaya mara in tuna kenan insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام wancan hukuncin shi sananne ne wanda yake kasur ɗan bulaguro in yi limanci zai yi kasurin shi sauransa cika akasin haka mutumin ɗan bulaguro ne he ya bi ɗan zaman gida zai cika shi yasa ake fushi alhurma ya yi limanci amma kusan da cewa kada a sa limami wanda bai san ilimi ba da dama yau yana faruwa za ga musamman a titina na gidan kar da sauransu kowa ko ya a tura shi ya shiga ya bada limanci wannan nukta mai mahimmanci ce in kun ga alamun mutum mai ilimi ne kusa shi ya bada limanci ba zai ba amma ya zanto mai ilimi saboda jagoran kai zuwa ga Allah in bai da farmi ta kirki da akwai matsala direba akwai da farmi ta kirki ai ka san akwai matsala ko to kina a san wa za a sa idan shi dan bulaguro ya bi dan zaman gida dole zai cika sallah kamar yadda suka cika saboda an gudu dole ya yi biyayya da lima haka haka mazalar sa ne ke yi kuma haka yi umarni kuma haka sahabbai suke yi haka malaman fiƙo suka kara amma alhurma ana iya mishi alhurma ya yi limanci musamman malamai wanda an san iliminsu an yarda da su hatsarin ba wa kowa a ga dama a sa shi limanci da dama za mu ga in sallah ta ƙare ta jam'u ya ƙare in za a zo yin sallah za kowa tura shi ake alhamdulillah mu anan za mu iya cewa kusan dai ɗaliban jami'a ko ɗaliban ma'a duk wanda ka tura ya san karatu na sallah to amma da dama wasu masallatai za ga kowa tura shi ake kwanan nan zai muna cikin bulaguro da muka tafi bulaguro da sunan ma'aikata domin yin wasu karatattuka a hanyar dawowa daidai boda dashi magam da wani muna tahiya a alamu a mota ya nike ganin kawai ya baya a duniya hankali na ya kwanta a kan shi yana ba ni labari har ma yana yin larabci irin na libya da rijiya na je ya riga ne yin arwallah sai shiga masallaci ta da farla ne na zo bayan shi har zan kabbara da shi ne ce farziyar zaya ne subhanallah da na tsaya daga ko ruku'in yana yi yana dagowa sujjada yana yi yana dagowa da ce za a iya bai shi har ma in bi shi ya gana yanke na sallah shi kuma ka san ba ko da yaushe za ka wa mutum nasiha sai ka samu kanshi in kuna yi da kuna tattauna shi sa ake so in za ka yi nasiha za ka yi da'awa in ka ga za ta kawo musiba za ta kawo rashin fahimta kyale kai ne kana da makwabci mai maulidi kai ba ka yarda ba a yi maulidi sun zo suna maulidi kai tsaye ka wuce kwace za ka yi musu wata yau su ba mun tsara sai a hankali kyale su yi su kyale in an kare wata ran kuna da kuna tattaunawa sai ku yi tattauna ku yi wani magana ba ma ba wai maulidi ko ma menene kai kowane irin aiki ne kakka mutum yana yin shi kakka ce kai tsaye za ka a cikin lokacin a hikima to ka je ku yi magana ya kasa fahimta kaɗan lokaci ne kaɗan kuma ku rabu shi ke nan wala allah ne mai kiyaye mai irin su maka mai riko da addini wanda ka kyale shi a hankali wata ran insha allah zai samu wanda zai da siya to kaga misali ne ya bada wannan hatsarin da mu shi sallah ya sallah za ta zai koyin kuɗi daga ya hau baka izan ka mai ɗirga ɗaya yana ɗugowa kawai haka yake ne wallahi sai ga shi zan yi magariba shi ya yi magariba raka a uku ya yi isha'i raka a biyu domin kafa da ke kuma jami'i ne zai wallahi zan yi magariba ban ijisa magariba ba kai an yi da wuyar da ma'ina yi da ta raka a biyu amma ya kare wannan raka'a biyar to ga yamu yanzu wannan mutum an kabi shi sallah kai kan ka san ai sallar ka ko karan laula an wata wata barata na ba da magara ko to shi yasa ka san wa za ka bi sallah ba kowa ba za ka tsora gaba ya yi maka sallah wannan nukta mai mahimmanci ne gaske mutum malami ya sadde ba zai fi ne ba sa shi sallah ya limanci musamman an bulago Allah ya taimaka Allah ta masa kenan in dan bulago ya bi wannan limami na gida to zai cika sallah shi ne ya aka ci amsar sai kuma fara da amsar ta bada ba kai bayanin ka na na
yawa ƙara maimaita wannan su amsa mata tana da alaƙa da mata iya a cikin lasibika daga kaka ji tsoro barin da ke ma eh eh sadi kamar yanzu in kana gida kana son jima ana suka ya ga rufiyar da kuma kana suka sallar ya ga mai lokuta shi gaba za ka yi da wani shigo ba za ka za ka yi da na'am shine tambaya ce yake kiran mutum yana gida sai yake bin liman ta hanyar lasifika sai aka yi kuskure ya zai ya zai bai halitta ba ka bi liman ta hanyar lasifika wannan hukunci na wari haramun ne mata da dama haka suke yin sallah za a ga masallacin unguwar shi suke yi kuskure ne ki yi sallah kike kadai haka aka sharanta mata wani namijin ma in bai samu ba damar zuwa masallaci ko wani uzu ya bita shi ce to bari ba masallaci dan an samu lada bakka da ladan wannan kuma kai kuskure ba kai ba dai ba ba halitta ba ka bi masallaci sallah alhali sau bai haɗa ka da cikin masallaci ba kai a wannan lokacin hatta da a wajen masallaci nan kai sallah sauti ne kaɗai kake ji ba halitta ba saboda ni na ga wani abu ya faru a gare ni a wani masallaci a nan wani wajen hilin kokowa masallacin yana da ruwa shi mai sallah yana da ruwa amma babu tsawon da ya kai shi kai zuwa tsawon shi inda da tsawon da ya kai zuwa ga tsawon shi kenan zai ga ruku'i na liman da tasowa na liman kawai sai ya aiki da kabbara ta liman da bangami da isarwa ta liman sai yake bin sallah liman yana yin ruku'i shi kuma yana mai akasawa to kaga da akwai haka shi yasa yanzu idan za ka zo yin sallah masallaci ya cika mukadarta in za ka ɗauko sauwu daga waje ko bayan sauwu kana kallon sauwun gaba ko kuma daidai bakin kowa ka tsora sauwunka kakkaje gaba ka tsora sauwu jikin sauwu na fari saboda in gaba kaje da sauti za ka yi aiki kinan liman zai iya wucewa kai kuma kana ba wannan dama na haruwa kuma ka ga mutum in lokacin abu ya haru ya ga ya zai ya rasa abin kinan kuskure ne ba a bin liman sallah ta hanyar za su in har ya halitta ka bi liman sallah ta hanyar za su kinan ya halitta ka bi su da shirin da limaman harami da makka sallah ya kasa tere a gabanka ya halitta shirin ka bi in har haka ya halitta idan ba ta ba abin liman sallah ta hanyar lafika ka zo masallaci in uzuri ya hana ka zuwa masallaci ka yi sallah ka kai karan kanka ka ji tsoron Allah ka kiyaye ka yi sallah cikakka mai kyau mata Allah ya sabce musu su yi sallah su da karan kansu wannan shine kenan ba abin sallah liman ta hanyar lafika wadah idan kuma mutum ya riga ya bi kinan dama al-mabdi al-batil batil in mutum ya riga ya fara ba neman sai aka yi kufur ya dabarce mai zai almamni wa albafi bafi abinda aka gina shi a kan rishin daidai ba daidai ba ne ba kiran daman sallar ba ta halitta ba sai ka warware ta ka tuba zuwa ga Allah kai isi gaba da ka tashi ka zo ka yi sallah cikakka sabuwa Allah taimaka Allah ta kai na na mutum ne ya yi arwala ya yi sallah sai ya tuna shi arwalar shi tawarware kafin ya yi sallah in ba shakka ba ce ba ta domin shi ko in shakka ce arwalar shi ta domin shakka ba ta warware ya ƙini ya yi arwala da ya ƙini sai shakka ta zo mishi shakka ba ta warware ya ƙini kawon misali ne in aka buga shi a aure ya yi hutu a hili kai ne ka auri mace da ya ƙini da shaidu da komai kaga ya ƙini ne sai daga baya kake shakka anya ba na sake ta bako ta saka koko ba ta kuma ko aure na to arwalla wata da shakka batta warware yaki arwalla da kai da yaqini kana da yaqini kai arwalla ka dauko muta kai arwalla sai daga baya kake shakka anya ba ta warware ba to arwalla ba ta warware ba in kuma kana da yaqini warwarewa arwalla sai ka mance kaje kai sallah haka kina ka ga wannan sallah babu ita kai ta babu arwalla kuma baka da laifi kawai sake sallah ce za ka yi a lokacin da ka tuna kuma wannan yin sallah da za ka yi akan haka saboda mantuwa wannan lokacin ko da lokacin sallah ya wuta kana da ladan yin sallah akan lokacin ta saboda uzuri da ya kama ka wannan shi ne ke insha Allah Allah ta maka kana ji muna iya tsaye da tambayoyin ko insha Allah kenan me yasa aka sanya tsarin tambaya lalle sababin shi sa karatun wannan saboda waɗannan yara sai kuma aka ammame fa'ida da dukkanin makwabta na masallaci da ɗan uwa shi ma wani tsari ne na karatu kuma insha Allah kawai yadda mu'assis yake ba da shawara a yi kokari a sa littafi na aqida a sati sau ɗaya tun shekara ta wuce dr adam najeri ya yi ta bibiya a kan asa to al'amarka na fi a hankali insha Allah za mu yi kokari bakin gwargwado wannan shekarar muga damar sa littafi na aqida malam ya ce na aƙida sau ɗaya a sati insha Allah ga shek malam ayyub ya rike ɓangare na tafsiri Allah saka mishi da alkhairi Allah kare shi Allah tabbatar da galibai shi ga doktor malam mas'ud insha Allah shi ma zai rike ɓangare na hadisi insha Allah za mu yi kokari mu zabi rana ranar musamman ranar da yake zuwa aiki nan da malaice sai a sa ta yadda an zo har zuwa magarba a sa littafi na aƙida insha Allah a rana ɗaya a sati insha Allah masallacin da a dinga raya shi bangaren karatu to da dama mun mance bangare na jami'a da bangare na ma'ahad ya sa an mance daurin masallaci wanda tun ba bai kamata a dinga yin haka Allah taimaka da fi alkhairi Allah tabbatar da wannan masallaci ya dinga ba da sako na musulunci Allah ya sanya wannan masallaci ya zamto manara ce ta ilimi ya zamto shi ma da dama manyan university na islamic na duniya daga masallaci suka taso university al-azhar daga masallaci ta tashi ta koma university sama da shekara 1000 university university ta zaituna ta kirawan dukansu masallatiya ne jami'a islamiyya bil madina jami'a ta taiba da sauran jami'oi na madina diyawancinsu daga masallaci na madina kuma yanzu a cikin masallaci na madina da akwai kulliyatul yani alharam almadani da akwai sakirce a cikin masallacin madina ana koyarwa ha kuma a masallacin harabi ummul qura jami'at ummul qura da sauran jami'o'i na madi makka kuma loga ga ma'ahadul haram al-makki duka jami'o'i ne wanda daga wannan masallacin suka taso yan kaga addinin musulunci daga masallaci zuwa a mallaki duniya gabaki daya Allah ya taimaka Allah sai alkhairi Allah ta mutu alkhairi Allah kare mu Allah kare mana kasan mu Allah kare mana shugabannin mu dukkan wanda yake jifatar wannan kasa ta mu da mugu nufi Allah ka maida mu shi rabbi a kunje Allah ka kare mana shugabannin mu ka kare mana jami'an tsaro ka kare mana manyan ma'aikata wanda he da su ta hiyar kasa take Allah kare mana su Allah kare mana dukkan iyakokin kasar nan tamu baƙi da suke shigowa ƙasa Allah sa su shigo da niyya kyakkyawa wanda suka shigo da niyya mummuna Allah ka tona asirin su Allah ka hudda su ya rabbi ya kuyi Allah mana uka Allah wannan ƙasa ta mu tana tunkara tahdidi da wanda suke da manufa mummuna akan wannan ƙasa ta mu Allah kare mana su ya rabbi ya kuyi Allah kare mu daga gare su ya rabbi ya kuyi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi wannan damuna Allah ka sanya ta zama zo damuna ce mai albarka da alkhairi cututtukan da suke faruwa a ciki Allah kare mu da su ya rabu ya ubangi Allah mu bayu ne a gare ka muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana bukatu mu da alkhairi ya rabu ya ubangi Allah wannan bawan Allah da ya gina wannan guri Profesa Adam Umar Jibril Allah saka mishi da alkhairi Allah kiyaye zuriyar shi Allah ka tabbatar da zuriyar shi akan ayyuka na gari na kwarai ayyuka na da'awa ya rabu ya ubangi malaman da suke rike da wannan ma'aikata tun daga jami'a har zuwa ƙasa Allah ka saka musu alkhairi Allah ka tabbatar da galiban su ya rabbi abiye makwabta na wannan masallaci da suke kokari wajen raya wannan masallaci Allah saka musu alkhairi Allah ka tabbatar da galiban su ya rabbi abiye da ma'aikata wanda suke kiyaye tsafta na wannan ma'aikata tun daga masallaci zuwa ma'aikata Allah saka musu alkhairi ya rabu abin shi Allah muna baka Allah Allah ka yi mana buɗi na hanyar neman ilimi Allah ka yassare mana ilimi Allah ka yassare mana tsoronka ya rabu ya abin shi Allah ka sanya tsoronka ya zamto gidin mu ne a dukkanin al'amuranka mu Allah sanya albarka a sai subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله تبارك على خير على من خير